والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan jumada la'akir shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da biyu a wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaka alaihi shaytan za mu tashi darasi na uku inda za mu tashi sabon kitab malin ke kitabul masajidi wa mawabi'us salati littafin da zai magana akan masallatai da kuma guraren sallah hadisi na 298 hadisi abi dhar al-ghifari radiyallahu anhu hadisi abu dhar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda mun yi tarjuma ta baya sahabin nan mai dan zaini da gudun duniya wanda a fahimta abu dhar al-ghifari idan ka ajiye kuɗi a gida ya kwana to kai ta tunani sai Allah madaukakin sarki ya kona ka ko account in dai ka je shi kawai in ka gama bukata sauran duka warrabar da shi fahimta Abu Dhar ke to kaga idan Abu Dhar da Jibari Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yana da wannan fahimtar kaga ba zai zo yanzu ya tabbata farima ba abun mamaki za ga yanzu mawadatanmu dabara suke wa Allah an ce shi ba zai cin jirga ya yi ta cewa cin raba haramun ne amma zai a da duk wani mabukaci in ya zo a kudin da yi bai bai a wannan Allah za a yi wa wayo ke ya yi daba zai su ba amma duk wanda ya zo matsala abinci ko matsala kaza zai ɗauka ya bai Ato, saboda haka wayannan hanyoyin wasu za ka gaje dan ne kuma shi ma dabara sai ka samu bakin abu sai ya lullube shi da farar riga ya kawo maka to idan abu zai da gifari yana gudun boye kudin halal kana gaji yadda wai interest ya zo ya ajiye shi kawai ya rika raba mutane ba zai yadda da wannan ba daga baya da abin da ya yawa su sai na Usman su Muawiya ibn Abi Sufyan ta bai shawara kaga wannan ra'ayi na kai kai kake da shi abin da ya kuma sauki kawai ka koma can wani gurin kai isolation kanka ka zauna dan ba mai jari wannan ra'ayi da ya gama dai abu kawai sai koma daji ya zauna shi kadai anan ya mutu dama kuma annabi ya ce shi kadai zai mutu shi kadai zai za a tashi da Abdullahi da Umar sun dawo daga aikin haji kuma dama annabi labarin da ya bayar kenan yace wasu bayin Allah za su za su ma sallah sun da daga aikin haji matar da ta fito tana neman jama'a ta zo ta yi musu bajiya ta ce da Allah mutum ta yaro suna zuwa suka ce wannan abu zan da kibarin suka wanke shi suka yi matsalar ta wuni saboda haka dindu ibn junada shine sunansa dindu bin junada to wanda fahimtar ta ce gaskiya abin da yake daidai in dai kudin ka na halal ne ko nawa ne ka ajiye yana nan ba laifi bane domin kai da zaka gane cewa fahimtar da shi ta ya za ka iya fitar zaka idan ni shekara ba ta kewayo a kan kuɗin ba kaga wannan ko ba kai karatu mai yawa ba in ka kalli wannan kace cewa kai hatta idza hala alaihi alhawl sai shekara ta kewayo kuɗin da ya kai nisabi za a fitar to idan karabar da dukiya da an daina fitar zakka kenan kwata kwata domin haramun ne ko ajiye kuɗi a gida sai dai idan kuɗin sun zo kai sai fansho ka karba ko giratuti tunda fansho bai da yawa giratuti ka ya zo a dunkule miliyan goma biyar kawai sai a ce to fitar a daidai lokaci sai dai wannan za a kalla abu da zaka amma in ba haka ba ko kuma ka da abu wanda yana nan a shari'a da abu da abu siyarwa fili gida in dai na siyarwa ne duk ran da aka siyar zuwa ranar sai ake fitan mata na siyarwa in dai na siyarwa ne to duk ran da aka siyar in dai kuɗin ya kai nisabi to ranar za a fitan mata ba sai shekara ta kewayo ba yawwa to shine ma da yake gaya mana anan yace Abu Dhar gifara Allah ya kara masa yadda kale yake qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal wani guri ne aka sanya shi a ban kasa wato na masallaci ne aka sanya shi a ban kasa na farko wani masallaci ne na farko da aka fara wato ginawa kala sai annabi ya ce al-masjidul haram masallaci ne alfarma masallaci ne alfarma alfarmar tana nan wanda za ku ci nan gaba irin da raka a biyu ma da mutum zai yi a masallaci mai alfarma daidai take da raka nawa a wani waje kita wanda Allah ya hore zuwa haji ko umara musamman umara idan ya je sai ga ya lazumci haraji domin sallah a wannan gurin ai ta musamman Allah ya kai ni wanda suka je kuma Allah ne mai tsaro to sai yace kuntu sai na ce sun ma'ayu sannan ne ƙala sai ce almasjidul aqsa sai masallaci mai nisa shi ne masallacin kudu na baitul maqdis wanda yahuda suka kwace mana amma annabi ya ce kafin kiyama ta tashi sai an karbe shi saboda haka za a karbe masallacin kudu almasjidul aqsa kuntu thumma kana kuntu sai na ce kam kana bainahuma menene wato tsakankani menene bambancin wato ginin na farko da na biyu kwana nawa ne wata nawa ne sati nawa ne ko shekara nawa kala sai annabi ya ce arba'una sana tsakanin masallaci ne alfarma da masallacin kudu da gina wannan da kuma ƙara gina wannan shine tsawon shekara arba'in ne da nassin hadisi cewa tsakanin masallacin kudu da na masjidul haram masallaci ne alfarma shine tsawon shekara arba'in ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي يا النبي يجي daga nan kuma duk inda sallah ta riske ka bayan nan kuma kai sallah balala ce wanda su annabawan baya ba ai mutu wannan ba daga yanzu duk inda sallah ta same ka ba sai masallacin Qudus ba ba sai masallaci mai albarma ba duk inda sallah ta same ka to kai sallah kamar yadda zamu ji hadisin gaba sai daga cikin kutubiya kenan na annabawa alaihi salatu wassalam fa innal fadla fihi domin falalar tana cikin sa a wato ruwayar ruwayar ruwayar imam muslim da yake kare sai yake fa huwa masjidun domin shi ma gurin masallaci ne ne bakon fa innal fadla fihi fa huwa masjidun nan gurin ma masallaci ne sai inda ka samu kanka sai dai falalar ta kowane guri ta sha bamban da ta ko'ina a ta masallatan unguwa yanzu banda masallacin kudus da masallacin harami ko haramai maka da madina ba wani masallaci gaba ɗaya a duniya da za ka ce dukkansa ya fi wani falala babu amma ana iya samun falala ta wani bangare ta ina da ne yawan waɗanda suka yi sallah yayin da za a yi zai wannan masallacin mutum goma ne suka yi jami can kuma mutum uku ne to wanda aka yi mutum goma ya fi wancan lada ya fi ki falala saboda jami'in da aka ba wai don shi masallaci ne ta yi kwani a saboda yawan jama'a to zai zama ya wancan falala amma banda nan ba wani masallaci da yake da falala ta musamman wanda ko mutum ɗaya ne yayi ko raka a biyu kai kai kadai daidai yake da sallah raka a dubu dodoji in ba wai da alamai ba da masjidul aqsa sai kuma za mu biya nan gaba annabi ya ce dai kake sallah ɗari biyar in kai sallah raka a biyu akwai gurin da ya zo ma dubu ɗari sai ka yi sallah raka a dubu ɗari za ka kamo wanda ya guda biyu a can shi sa za ka wanda ya fahimci wannan mutukar yana hararo ladan ba wani abun tashi hankali bane shi shekara ka ganci aka ba umara domin wannan abun yake harara in dai ba dan gasa bane misali in mai gasa ne wannan kuma wani abu ne daban kaza an ce akwai wanda suke gasa za a je musamman lokacin umara ko da sallah bayan an yi sallah za a zo wata majalisa alhadai su zauna kowa ya zare gari da sai za ko ke zina kawai jihar kai na wani sai ta alaji wani bai zo ya faɗa fata kaza kaza ba zauna a ita wannan hira a nan duban da wannan ta zama ta gasa ke amma ta neman lada ce ko shakka babu akwai falala mai yawa na da kuma nisa kaga yanzu misali masallacin da ka je na kusa da gidanka da wanda yake a nesa idan suka zo duk yawan saboda ne to wanda ka dan taka ka je takun da kai kana da wata falala ta musamman domin za mu ji hadisi ta ce mai zuwa Allah ya nuna mana cewa takun da za ka yi ma kowane taku guda ɗaya lada ne wannan shi ne to sai yake wannan hadisin kamar yadda muka faɗa bukari ya fitar da shi a kitab na 60 a cikin littafin babu haddathana Musa bin Isma'il hadisi mai lamba ta 3366 Imam Muslim hadisi mai lamba ta 500 da 20 ka kowa zaka ga hadisi hadisi na 299 hadisi Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da abin da Allah tabbata garin ke ce wa uritu khamsan an ba da abubuwa guda biyar lam yu'dahunna ahadun min al-anbiya ba ba kowa ne daga cikin annabawa ba duk annabawan da Allah ya aiko dubu dari da yan kai gaba ɗayan su ba wanda Allah ya wannan falalan ba annaba alaihi salatu wassalam ba shi sai yace kabuli kafina kuma bayan sa ai ba wani annabi sai yace na farko ne sirtu bi ru'bi an taimake ni da jefa tsoro kafin annabi ya kai wa gari hari tsawon wata daya masirar da jihar tsawon wata daya to za su fara ji a cikin cewa wani abu zai zare to shi ne zuciyar su bai robi masirar da jihar an taimake ni da jefa tsoro tsawon wata daya tun kafin je gari in kai musu hari yanzu kamar tabuka ne ne to tun kafin zuwan sa tabuka da wata daya suka fara jin wani abu zai faru amma ba san me ba suna cikin firgici kawai ɗaya kenan wajo ila fi al-ardu masjidan wa tahura shine mahallu shayi sannan kuma an sanya mun kasa masjidan mai tsarki ce wa tahura wato masallaci ce wa tahura kuma mai tsarki ko ina a duniya masallaci ne din ku samu kanku za ku yi sallah sabani annaba wanda idan mutum yayi tafiya ne ga to azar sai sai ya dawo Kano yana Kano sai ya dawo yana azar sai ya koma ya ci gaba da juma'a nan masallacin ce ko ina ba ko ina ne masallaci ba inda aka ginda ya ba masallaci duk da biyar da kai dubi ka dawo kai sallah ka koma haka mu ai sauki ne akan mu shine wajo ila tilal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kaza a matsayin masallaci kuma mai sarki wa ayyuma rajulin min ummati kowane mutum daga cikin al'umma ta hadira katu sala ko ina sallah ta rike shi fa ne sani kawai ya sallata duk inda sallah ta dace wani daga cikin wato a sai daga cikin al'umma ta fa ni sallah yi sallata wa uhillat li al-ghanaim abu na uku annabi alayhi salatu wasallam yace an halatta mun kuma ganima ganima shine a ji a gwamnati yaki kafirai su gudu abin da aka samu na kayayyakin su wanda suka gudu suka bari ko wanda aka kwata shi ake kira ganima to wannan kayan in an dawo raba shi ake rabawa ake tsaya ake annaba ɗin da zai salam shi zai raba to da to annaba da idan aka je aka samu ganima duk yawan da ajewa za a yi idan Allah ya yarda da abin da aka yi sai wuta da zo ta cinye ta in dai abin da aka fita aka yi Allah ya yarda da shi to wuta za ta cinye ta gaba ɗaya idan kuma aka ga tana nan to Allah bai karba ba ba wanda zai dauko su ne biyar ba za a baka ba to amma al'umma annabi alayhi salatu wasallam sai Allah yake ya rika rabawa kuma aka bawa annabi alayhi salatu wasallam sunna cewa shi yake da iko rabu wa alamu anna ma ganimtum min shay'in ko fa anna lillahi khumsahu wa li rasuli Allah ya taba yani a suratul anfal da wasu surorin a wato kasa kasa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'atu ila qaumihi khassa annabi ya kasance ana aiko shi zuwa ga mutanensa a kibi shi ta za ku ji an ce rana ɗaya an kashe annabawa arba'in da biyar ko da shida kamar yadda ibnu kasir yake faɗa a bidaya wanne haya banu isra'il daga kullowa rana zuwa faduwa me yasa saboda su a wannan lokacin za a ga unguwa kamar gandu sai a ce annabin ta daban hausawa in ka je annabin su daban sai dai duk suna amfani da me doka daya Isa na ba Isa to sallallahu alaihi cewa wato ulama ummati anbiya bani Isra'ila inda a lokacin da yanzu da annabawan da iya ganju kawai annabawa da yawa duk malamai da suke koyarwa kawai zai a ta annabu annabuwa ne yana karatu yanzu a waje kaza sai annabawa ne amma ba da na yanzu annabawa ne a yi da an yi tabargaza su kaga can ba wanda zai shigar da son zuciyarsa gaba daya kowa abin da Allah yake shi yake faɗa kawai to saboda haka shi yasa za ku ji an ce annabawan da yawa rana ɗaya ce ma annabawa an kashe kaza an kashe sauran da wato duk malaman su ne annabawa to sai yace um wa bu'ithu ila nasi kafa an kuma aiko ni zuwa ga mutane gaba daya shi can kasa tana kebe iya unguwarta ko garinsa shi kuma annabi alaihi salatu wasalam wato zuwa ga al'umma gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira gaba daya al'umma bashiran wa nadhira ya musu gargadi kuma ya musu albishir kaga alwayin musulun shi kare cewa ai kana kullu nabiyyin yubatu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila kulli ahmarin wa aswad amma duk ma'ana ɗaya ne yake ana aiko annabi zuwa ga al'ummarsa a keɓe amma ni an turo ni zuwa ga wato zuwa ga al'ummata ila kulli ahmarin zuwa ga duk wani farin mutum ko ja wa aswadin da baki shine balarabe da abu ajami kaga dai shine ka faɗi kowa da kowa to zai ce wa wadi ce shafa'a na biyar sannan kuma an bani ceto an bani ceto annaba ne da ta salamu zai yi ceto da in mun yawa shafa'atu da uzuma da kuma shafa'atu sugura al uzuma kowa zai kira da kafiri da kowa duk wanda suke tunda kan mutane annabi nuhu annabi adam alaihi salam har zuwa kan al'ummarsa kowa zai shiga wannan ceton domin ceto ne na farko da za a zo a nema alfarmar cewa a wato Allah madaukakin zargi ya yi wa mutane hisabi saboda ana tattaiwa shekara da shekaru Allah ya ki kula kowa an je gura annabi Ibrahim ya ce ba zai iya ba annabi Musa annabi Nuhu annabi Isa kowa ya ce zam wannan ba abun ba na gaba ne da ƙarshe suka tattara a kan cewa ko tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam ya je ya roki wannan titan to shine shafa'atul uzma babban tito kenan bukari ya fitar da wannan hadisin a kitab na takwas babi na 56 babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alat li al-ardu masjidan wa tahura a wannan karkashin wannan babu hadisi mai lamba ta 438 muslim kuma hadisi mai lamba ta 521 hadisi na 300 daidai hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace bu'istu bi jawami al-kalim wa ne mutum annabi alaihi salatu wasallam yace an aiko ni da jawami al-kalim tattararrun kalmomi shine kalma gajeriya amma tana da fadin ma'ana duk wanda yake karanta hadisi musamman kana da mutawwalat sharhohin da ake da su kana bin sharhi sai ga hadisi gajeri amma zai karanta feji sai takarda ba feji ba ba takarda goma sha biyar wai bayanin hadisin ake wallahi akwai hadisin da zaka zo karanta takarda talatin da wani abu kuma bayanin hadisin ake gajere ne yanzu yanzu ka biya kana kana wato kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nadi khuluqan iya wannan gabar da zaka biya yara yanzu da ta ji sai ai ma biji 40 ana ta bayani kawai ahsanan me ake nufi da hasan annasu din zuwa zo khuluqan din zaka zo a fadala domin dabi'u ake magana ai ta bayani ayoyi da hadisi da misalai saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yana da dunkulallin kalmomi wanda zai zo faɗi kalma gajeruwa amma tana da faɗin ma'ana sai a yi nafsin raƙumi da sharhin kalmar sannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce wani sirri bi ru'bi sannan an taimake ni da jefa tsoro a zukatan mutane irin wannan kalmar ta baya wa baina ana na'imun yace wata rana ina nan ina bacci yace uditu bi mafatihi khaza'in al-ardh bare mu sai aka zo mun da mukullai na taskokin kaza wal zinari duk wani mabunkuta kaza ni na da ake samuwa na karkashin kaza gaba ɗayan su da ake magana to annabi ne za ka zama sai aka ba mukullan za ka ji yanzu sai yanzu wata ƙasa ta gano tana da kaza a guri kaza ɗanyen man fetur tana da wato limestone tana da kazu na abubuwan sai yanzu ta gano tun tuna aka ba annabi mu kullum shi ya gan amma su ba su yi amfani da su ba sai mu ne yanzu za mu amfana dan zamanin annaba ne zai zo ba kawai ya ce ba an haku an gano man fetur a wasu ba ko an gano shi a waje kaza zamanin annaba ne da rata zula ko an gano wani dutse da ake amfani da shi wajen yin kaza amma wannan mukullan da aka bayar shi ne na ne na dai al'ummar ta ne mu al'ummar ta ce za albarkacin da muke ci muke samun wayan abubuwa to sai aka ce to sai yake fa wubi atti yaji aka sanya mun a hannuna qala abu huraira wane mutum abu huraira Allah ya kara masa ya dai ce wato wa kada zaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da min da Allah tabbata gare shi ya tafi yayi kaura ya bar duniya ya bar duniya wa antum tantafilunaha gaji nan kuna ta fito da albarkatun kasar ku kuma inda Abu Hurairah kaga tun zamanin Abu Hurairah kenan an fara samun fito da irin wayannan abubuwan annabi ya bar duniya amma fara fito da wato wayannan abubuwan irin su murjani su gwal su azurfa da sauransu aka samu wurare suka budu shine malam yake cewa ai takhrujunaha kuna fito da su daga guraren abun ne yana nuna annabi alaihi salatu wasalam ya tafi ba hako man rijiyar man fetur ba ya bar duniya amma kuma ya san za a samu rijiyar man fetur sau da aka samu rijiyar man fetur da wata abubuwa da za a samu a ƙarƙashin ƙasa yana daga albarkar annabi alaihi salatu wasalam ga al'ummarsa da kuma wato tausayawarsa ga al'ummarsa hadisin nan bukari ya fitar da shi a kitab na hamsin da shida kitabul jihad babi na 122 babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam musibtu bi ru'bi wa sirata shahri hadisi mai lamba ta 2977 muslim kuma hadisi mai lamba ta 523 to babu ibtilai masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam babu da zai magana akan wato neman gina masallacin annabi alaihi salatu wasallam annabi yadda za a gina masallacin annabi alaihi salatu wasallam hadisi anan bin kala hadisi anan dan malik Allah ya kara masa yadda hadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina anan dan malik yace annabi alaihi salatu wasallam ya je madina fa nazara a'la al-madina sai sau zauna ya sauka a wato kan tiddai tudu na madina domin madina tana da tudu da kwai akwai duwatsu to sai zauna a sama sai ta ko kasa ba fi hayyi yuqalu lahum a wata unguwa shine hayyi a wata unguwa da ake ce musu wato mutanen unguwar ake ce musu banu amr bin auf ya zauna a cikin wato wannan unguwar a cikin wannan kabila fa aqama nabi sallallahu alaihi wasallam fihi annabi ya zauna a cikin su tsawon wato arba'a asharata lailatan tsawon kwana goma sha hudu ثم أرسل إلى بني النجار sannan zai tura wa banin najjar su kuma ana faɗan su ne da sana'ar waye an najjar a a hausa eh wa kafinta ko kare da yake kafinta ne ya faɗa to saboda kafinta to sai a bayyana su da sana'ar su kamar a nan ne a ce sudawa a gadatawa ko duk ko ina wanda suke da sana'ar su haka dukawa kaga ai dukawa ne ko yan lemo misali da abin da ya kama da wannan to fadin su da sana'a su shine su ma banin najar da yake fadin su da sana'a kamar unguwar kafintoci sana'a su ce iyaye da kakanni sana'a da suka gada kenan faja'u mutakallidi tuyu sai ga sun zo kowa ra ta yi da takobinsa kowa ya rataye takobinsa a kafadarsa ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsammani yace kai ka ce ina ganin annabi alaihi salatu wasallam ala rahilati akan taguwar hadisi musalsal ce yana hararo lokacin da yake ba da labari yace ina iya tuno lokacin da annabi ya zo akan taguwar sa lokacin wa abubakar ya rubu sai na abubakar yana goye a bayanta kaga shi ne bayanin da muka taba a baya in kana so kai majiyar tara ko wani rubutu za ka iya yi zuwa annabi ya goya bayan su fasu da bin abbas ta abbas ɗin kansa misali kaga yau kana karatu sai ka gano zai na abubakar shi ma gano sai ka tara ka yi rubutu haka ake majiyar tara yawanci ba su rubutu irin wannan ake sai a lalubu kai rubutu a kai da sababu lurut da kaza da kaza shi ke sai ce wa malau banin najari haulahu tawaga tawaga ta banin najari nan su kuma suna gefen annabi alaihi salatu wassalam sun zo sun kewaye hatta alqadi sina yabi ayyub saboda haka har sai da yaje sauka a farfajiyar kofar gidan ku gidan abu ayyuba lansari mai farin gidan ke nan datti ne domin a gidansa annabi ya sauka ya ma sunansa khalid bin zayd datti da mai farin gida yana da ban kayan jima wato a kisansa sosai wa kana yuhibbu an yusalliya haythu adraka as-salah annabi yana zo ya sallah duk inda sallah ta riske shi wa yusalli fi marabidil ganami har yana yin sallah a kirkin timakai kirki inda ake daure dabbobi annabi yana sallah a gurin wannan me yake nuna fitsarin dabba da kashin dabba ba na jaza bane amma kazanta ne simple dan za ga yau da gobe saboda wani yayi nisa da fiki gani yake kashin dabba ma ba kawai ana sallah wani ana sallah muna karkashin bishiya sun tsuye makaji wai zai fita daga sallah sun tsu ya bata makaya ya fita to shine problem matsalar bautawa Allah madawacin sarki a wukalatin sani ke me zai sa ka fita daga sallah kashin mutu na jasa ne ba na jasa ba sai dai yake da majina kazanta ne kazanta kuma daban najasa daban saboda kajin dabba kudarin dabba duk dabbar da ake ci kajin da kudarin da ba najasa bane amma kazanta ne yawwa kazanta kuma ya danganta da tsaftaka idan mutum bai da tsafta ya ga ba sai kwana 30 yana sa riga ba ko babu da ya masa zafi misali abin da ya dame shi za a ana shi sallah da wannan rigar ba za a ana shi sallah da ita ba saboda ne saboda wato rigar sa ce kuma shi ya ga dama zai sa ta saboda haka kashin wannan formula duk kashin dabba da ake ci wanda take halal saboda haka kashin da kudarin da ba na jasa ba kar sai mutum ya gama zalla sabu ya zo kalli rigar sa da kudarin wato ragonsa ya shiga sirki ko dingiyarsa kawai zai ta tallata wata zai sake tallaka ta yi ba zan baka amsa ba Allah ba zan baka amsa to sai yace um Ibrahimudi wa annahu amara bi bina'il masjid ana haka abu na farko aikin annabi na farko sai yace a zuwa gina masallaci aikin sa na farko sai ba da umarnin zuwa masallaci za a gida ba arsala ila malayin min banin najjar sai aika a wata tawaga daga banin najjar wayannan mutanen cewa kowa ya fito fagale yace ya banin najjar ya ku banin najjar tunda unguwar da aka zo saminuni bi ha'idikum hadha saminuni bi ha'idikum hadha ku gaya mun ku nun farajin wannan gonar ta ku wani katon fili ne annabi alaihi salatu wasallam ya kalli gurin yace ai ma kudin gurin zai biya sallallahu alaihi wasallam ku duba fa ku gadan Allah shi da ba taimakon addini ba ba kudi bane zuciya ce Allah na lokacin da rana ya take bayanin cewa ana iya wata ba dora shi wato tukunya ba amma yana magana cewa a gaya ma kudin fili zai biya zai wa Allah aiki za mu zo nan gaba mu ji yadda wato ake so a yi majinta wajen yi wa Allah yi mu kan mu mun san ƙarya muke sai dai Allah ya ji kan mu kawai Allah domin za ga mutum gidansa ya bi masallacin da yayi yau a amma ba taɓa zuwa Saudiya ba ba taɓa zuwa Madina ba amma dan wani littafi da na karanta abinda ma Abdul Mutin yake cewa ka je maka da Madina da yana bayani akan masallaci yace duk maka da Madina ba inda yafi masallacin Annabi kyau ba wani gida babu shi haka ne gaba ɗaya saboda sun yadda masallaci gaba yake da gidan da za su kwanta duk maka da madina babu inda ya bi masallatai ba wani gida har gidan sarakunan bai kai masallaci kyau ba domin akwai inda ake muna karanta a duk shekara akwai gurin da ake wa hidima duk shekara ba wani mai gida da yake wa gidansa hidima irin yadda ake wa masallatan annabi alaihi salatu wasallam ana gama aikin hajji ba sai a ƙara wato ƙara bada wato kwangilar sabunta wani gurin a tsara modernizing wanda su abin da suke so ma na engineers yanzu idan project ɗinka an taɓa yi ba sa san sai wanda ba taɓa yi ba akan masallacin annabi ne in dai an taɓa yi to ba sa san last two years ne ko last year amma aka yi amfani da wannan wato lema mai sprinkler ruwa ko ba taɓa yi ba a duniya tunda ake duk sai America ba taɓa yi ba a Saudi aka fara ka rike ne ma ta rike ma feshi ruwa to kaga fifitawa kenan za mu zo karatun gaba mu ji yadda annabi yake umarni da gina masallaci da kuma yadda za a yi hidima mu ga kuma me gina masallaci me yake nufi da gina masallaci to annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba kudin gurin zai biya to bara mu ji ya gurin yake qalu la wallahi barin da ka ce wallahi ba zai yi ba tsaf la nadlubu thamanuhu illa ila Allah ba za mu karbi ko zina biyar ba mun bawo Allah filin masallacin za mu biya za mu biya a wallahi ba za mu karbi ko kobo ba amma kun san yadda tarihi ya zo cewa kai nan matsayi yake tsaf su kuma ba su yi zama sai sun karbi saboda haka dole sai da aka wada aka ba su kuɗin illa iyaka wato sun cire wani bangare wa cire ba ba mu karanta wannan ba amma dai annabi cewa lallai sai an ba da kuɗi fakana anas anas ne ruwaya yake fakana fihi ma aqulu lakum yace bara ma ku ji a filin gurin dan ku gane girman sa kuma ku gane cewa wato yana da girman gaske akwai abin da zan gaya muku yanzu yace na farko koworin mushrikina saboda girman filin ba hadda wato kawurburan mushrikai a gurin hadda makabarta wa fihi khaybun bayan shi akwai gidaje rusassu katon fili ne akwai gidaje rusassu wa fihi nafulun kuma akwai da zinai da aka daddace ko kuma wanda ba ba a dace ba abubuwa uku فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المشركين sai annabi alaihi salatu wasallam yace kaburburan mushrikan nan gaba daya sai umanni banu bikin gaba daya aka tumbuke su aka ɗebe su daga gurin haka yake duk inda za a yi masallaci inda kabari a gurin to cire ga shi haramun ne a yi masallaci da kabari a gurin sai a cire gawar a ɗauke ta mai da ita cikin ƴan uwanta sannan a yi masallaci don maslaha ce ta kawo za a yi masallaci to za a yi hanya ma take sa a kwakule mutum ballantana masallaci Muawiya ibn Abi Sufyan lokacin da za a yi hanya a janyo fayil a unguwanni na Madina za a kai ruwa aka biyo ta hanyar bakiya ya bi gurin da kaburbura yake da a kwakule za a mai da su cikin makabarta daga cikin wanda aka kwakule akwai irin su Amr bin Jamuh akwai irin su Abdullahi bin Haram mahaifin Jabir da Abdullahi shi ne ana bayani cewa lokacin da aka zo a kwakulo shekara 40 da wani abu baya amma da aka kwakulo Abdullahi bin Haram ana kwakuloji lokacin da yayi aka yi mai jihada a yakin Uhud hannun sa ya dora anan saboda harbin sa aka da ya dora hannun anan haka ya mutu da aka zo kwakuloji aka daga hannun sai da jini ya zattuwa saboda cikin sa ba abin da kamar yanzu ya mutu dan wanda suka kwakulo suna cewa in ka kalle shi kamar zai ma dariya yana burbushi shi da dan uwansa shi dan uwan nasa ba gurgu ne aminin sa haka tare aka bunne shi Allah ya ce ku hada su guri daya ba abin da gawar su dai manyan wani yake nan kana neman wani to dole wayannan awliya rahman la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya sa aka fanu bi aka tumfike su thumma bil qaribi fa tuwiya sannan wannan guraren da suka ruruje gidaje ne duk sun ruruje amma filayen su ne sai yake a daidaita gurin gaba ɗaya a filar da gurin shine fa tuwiya aka daidaita gurin wa bin nakli fa qudi'a shi kuma da gidan gurin gaba ɗaya aka tattare su fa sabbu nakla qiblatul masjidi sai aka je aka jera wannan da binon da aka cire aka je aka jera wannan kututtura a gaba shine alƙiblan masallacin gabas ta wannan lokacin waja'alu ibadatihi alhijara kiddai kuma tudu idin da aka yi na kogobi ya ka sanya duwatsu shine idin kogobi da aka yi shine ibadatihi kiddai da aka yi kuma an yi ne da duwatsu waja'alu yanquluna sakara sai suka rika dauko a sakar wato duwatsu shine irin fa irin dutsen wudan nan suka rika dauko shi wato wawm yartajizuna suna yin wato irtijaji suna zaburar da junan suna jefa wa junan zuwa koki shine rajul arajul wannan ya faɗi baiti wannan ma ya faɗi baiti shine malamai suke cewa shine dai yanayin yanayin wato waƙoƙi da ake yi kamar wanda za a ce gangi amma ba a shar da ko gangi ba a shar zai in dai gangi sunan ziragar shine dai zaburar da juna ta hanyar faɗin waƙoƙi amma ba ta hanyar faɗin batsa ba ko a shari'a to sai suka rika yin wannan dan me su ƙara wa kansu karsashi wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu annabi alaihi salatu wasallam yana tare da su wa huwa yaqulu yana cewa a ruwayin muslim wa hum yaquluna suna fara su ne Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira Allahumma la khaira ya ubangiji ba wani alheri illa khairul akhirah saboda wahalar da aka ja a lokacin in ba alherin lahira ba faghfir lil ansari wal muhajira ka gafartawa autu da khazra domin su ne mutanen Madina wal muhajira da mutanen Makka da suka yi hijira a ruwayan mutumin shi kada ya fansuri al'ansara wal muhajira ka mutaimaki a auzu da kazarar mutanen madina wal muhajira da mutanen makka zo da haka kaga wannan shine baitukan da suka rika faɗa annabi na mai mai an gairi kasri ba tare da dubi ba domin annabi ba mawaki bane wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi saboda haka za ka ganta kamar ta ba da ƙafiya amma kuma annabi ya faɗi ta ne an gaini kafiye to annabi yana faɗa wannan wato suna faɗa wannan shi ma yana maimaitawa bukari ya fitar da shi a kitab na takwas babi na arba'in da bakwai da takwas kai wato a babin da yake magana akan haltun bashi kuburin mushrikin jahiliya shin ya halatta kwakuli wato kaburburan mushirkan jahiliya wa yi tafi makano ha masjid ba malam bukari yayi ba yi akan wannan ya halatta a bakule su ayi ayi masallaci da gurin ko bai halatta ba sai ya kawo hadisi sai ya kawo wannan hadisin da wata hadisan daban hadisi ne lamba ta 428 bukari kenan muslim kuma hadisi ne lamba ta 524 babu tahwil al-qiblati min al-qudus ila al-ka'ba babun da yake magana akan ya halatta a juyar da alƙibla daga baitul maqdis ko kuma juyar da alƙibla daga baitul maqdis zuwa kaaba masallaci mai alfarma ke juyar da alƙibla da ana kallon baitul maqdis duk annaba da suka zo bayan kafin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam baitul maqdis suke kallo duka ita kuma tana yamma tana yamma da ni kaaba to me faru ba za mu ji حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه حديث لما تدري uku da biyu براء da عازب Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah yana mai kallon baitul maqdis yamma kamar mu yanzu mu ce yamma ina kallon yamma sittata ajara aw sab'ata ajara shahran tsawon wato wata goma sha shida ko sha bakwai annabi yana kallon baitul maqdis eh shekara ɗaya da wata hudu ko biyar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-ka'ba amma annabi alaihi salatu wasallam kullum addu'a sa Allah ka sa wato ka juyar da mu gu- zuwa ga inda mahaifina ya rika kallo ko inda mahaifina ya gina shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine ka'aba yana yawan wannan addu'a shi za ka je ka je ka dirfa ka dirfa fa harabi kana ta addu'a to Allah zai biya ba kuma ka ba a hankali za ka ga duk abin da ka roƙo Allah ya ba ko da zuwa gida da wani abokin miki shekara za goma sha shida yana zuwa banda aikin haji yana zuwa umara yace mun lazim na yace mun wallahi daga cikin abu abin da ya roƙa a harami har da wannan zuwa kuma ba duk abubuwan da ya ce ɗin kenan yace duk abubuwan da ya roƙo kafin su ba wanda Allah zai biya ba idan baka gani ba amma duk abin da ka roƙa ka iya roƙon Allah a wannan gurin kada zumbi gurin to wallahi zai biya ba Allah ya kai mu to sai yace um wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuwajja ila al-ka'ba fa anzala Allah sai Allah ya saukar da kad nara takalluba wajhika fi samaa Allah yace hakika na ga jujjuyawa fuskarka fi samaa zuwa ga sama wannan shi yake nuna Allah yana sama Allah gafarta malam a daina rigima da kai akan wannan matsala da wanda yake babban musulmi ma da wanda yake ba musulmi ba shine da Allah yana sama dan me wani zai zo ya je ma saman nan da aka faɗa wato ba irin saman da kake harara ba Allah shi kadai yake a amincin man fi sama'i ko am amincin man fi sama'i kai kuma ka zo ka ce ba haka ba ya daidaita al'arji daidaitan da ya dace da shi sai ka zauna lafiya in mutum zai roki Allah ya za baya kallon kasa sai yake kallo ka je kalle wanda yake haraji gare kaga mutum yana haka ya ubangiji kai mun kaza ko to saboda haka sai yace ina ganin jujjuyawa fuska ka lokacin da kake addu'a fi samai a sama wata wajahna awal qibla sai Allah ya amsa addu'a Annabi alaihi salatu wasallam ya juyar da shi zuwa ga alqibla shine Ka'aba wa qala sufaha'u minan nas sai wawaye cikin mutane suka rika cewa hum yahudu shine yahudawa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha kama Allah ya faɗa a Qur'ani dukkan su faɗa sai qulu subha'u min an-nas ka Allah Allah Allah ya isa yace wawaye za su zo nan gaba su faɗa kuma da yake wawaye ne da suka faɗa kafin su faɗa ba inda wasu da yace to tunda ya ce mana wawaye ba za mu faɗa ba amma Allah ya ce musu wawaye kuma wallahi sai da suka faɗa daga mu'jizar Qur'ani ke sai ya qulu subha'u sai ya qulu nan gaba wasu wawaye za su ce kuma sai suka zo saboda wawancin ta su sai suka ce ai wato ma wallahu an ji wala tihim allati kanu alaiha suka zo suka samu annabi alaihi salatu wasalam da mabiyan da cewa a me ya juyar da su kuma me ya biyo da su daga alƙiblar da za suke kallo kanu alaiha wanda za suke kallo da Allah ya ce kul lillahi mashriq wal maghrib ga ya musu cewa gabar da yamma gaba ɗaya na Allah ne amsa sayyid bin jubair da hajjaj ko cewa gabar da yamma na Allah ne ya hadi man ya sha Allah yana jiriyar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga wato wato hanya wanda take miƙaƙiya Allah ya jiriyar da mu سورة البقرة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أنا هكا في ورمة يصلى قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج بعد ما صلى يكتب ما أكيد صلى فمر على قوم من الأنصار kawai sai ya zo wucewa alaƙomin min al'azari zuwa ga wasu mutane daga cikin mutanen Madina fi salatin suna sallah fi salatin asiri a sallar la'azar malaman shari'i wasu suka ce sallah azhar yayi wasu kuma suka ce a'a shi ma la'adar din shi sai yake nuna cewa ba laifi ba ne in waɗannan sun yi sallah sun ƙara minti biyar wani su ƙara goma domin baka samu a nan baka samu a can kun ga ya yi sallah da annabi alaihi salatu wasallam ya shigo ungosu ya tara kuma yanzu ake sallah ba laifi ba ne wasu kuma ka ce a za a ce ya tsohon yanzu ya zuciyar da su suna la'asar da ya zo sai ya same su fi salatul asr na hawa baitul maqdis su ba san Allah ya daukar da haya ba suna kallon baitul maqdis yamma faƙali sai ce huwa ya shahadu sai ce da su shi yana shaidawa annahu sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya jama'a ina shaida muku na yi sallah tare da annabi alaihi salatu wasallam wa annahu tawajjaha na nawar ka'aba Allah ya saukar da aya cewa kowa ya kiyaye ya kalli ka'aba fata harafa alqawmu nan da sai mutane kowa sai nika juyawa hatta ta wadda hu na hawar ka'aba kowa gaba ɗaya ya juya kamar yanzu misali duk can ake kallo yamma da an zo an yi magana shikenan sai kowa ya juya a yadda yake liman idan ya juyo kun ga yana baya yi ko sai a bashi hanya ya matso gaba ya to ya wuce ya dawo gaba shine malamai suke cewa wato wannan shi yake nuna cewa aiki na gyaran sallah baya ba ta sallah domin aiki ya kai nan gaji na jujjuya shine mai alaji yace in kuna ba ta zo gaban ka za ka kaje ta domin za ta yi ma illa ko mutu ba laifi bane ka kaje ko na abu da zai cutar a take yi a ci gaba da sallah ko a yi abin da ya kamata wannan wato ko mutum yana sallah a kunna hija a cikin gida tana ta gabata a gabansa yana hangowa ko yaro ya zo zai je kama hitar ba ne zai bane matsa ya je ya kashe wannan abin ya janyo yara baya mutukar bai kauce wa alƙona ba amma wani yana gani zai wa tsaba tauhidi ya bar yaro ya shiga kai ba ma wannan ba wani abu zai cutar da kai ai ya halatta kai abin da ya kamata ko karatun hausawa an ba kuma dawa karatun da muke adabar mukarar da wanda suke zuwa wani sati mun yi magana akan suna inda muke karatun nan baya na haka wayoyi ne haka kamar na siyarwa kowa ya zo zai sa ta sai wani ya tambaya akan wato abun hawa cewa mutum ne yana sallah ya ga abun hawan sa wani zai sai na ce ya halatta ya zama dole ba kai ka yanke sallah ka je ka rike wanda ya hau ba abun hawa ya zama dole ba tauhidi bane ka ce wa kai tsawon takawa ka tsaya kana kallo ya bude ba gurbin ai kuwa kamar wato wato mun yi akan gaba wallahi zatin da zaka koma ji aka ce mala ai wani al'amari ya ba ana sallah a nan an yi rukuni kawai wani barawa ya zo yana jan wayoyi na ce to ya kuka yi da ai ba gidi halli ba kowa bin sa ake kowa zai nemi an kama ke an kama ki nace to kaga shine fahimtar karatu amma kana san kana sami Allahu liman hamid da wuya ta tare wayoyi wannan shine tawi shine fahimta karatu amma kawai kuna kuna ta sallah a wawu ne a wannan ba wayewa bace ta addini ba wayewa bace to sai yace um shi da malamin kace idan kai ba a gidanka ba kun ta garin ku ko gidanka sai ka zo ka tare yana sallah amma saboda rashin sanin gaba sai yake kallon kudu ai ya raka uku a sallah azhar kar ka kabe wa sallah sai ka je ka ce to am ci gaba da sallah ka amma dan karkata bangaren daman ka dora kada ya yanki kada ya yanki sallah da yayi uku a ya kalli kudu to da ya ji ya kalli gaba sai ƙara sa dayan sa kawai sallah ba sallah da nayi wannan shi abin da yake daidai ko ina ka samu kanka idan a daji ne ba zai iya ganewa ba to a nan duk inda ya kalla ya sallah ta yi amma da wani zai zo ya ce ba gabas kake kallo kake yi ya tarar da kai gabas din kawai ka juya ka kalle ta ka dora wallahu a'lam to wannan da wannan dalilin wato oke da wannan dalilin wato malamai suke cewa haka ya kamata yi bara mu karasa lokacin da ya ci ai to sai hatta tawajjahu na hawal ka'aba har suka juyo gaba ɗaya suka kalli alƙibla Bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabu sala babi na 31 babu tawajjuhi na wal qiblati haythu kana sannan hadisi mai lamba ta 399 muslim kuma hadisi mai lamba ta 525 hadisi al-bara radiyallahu anhu kana sallaina ba annabi sallallahu alaihi wasallam na hawa baitul maqdis Barau da Azu yake cewa mun yi sallah tare da Annabi alaihi salatu wasallam mun kai muna kallon wato Baitul Maqdis ittata ajra aw sab'ata ajra shahran tsawon wata goma sha shida ko sha bakwai thumma sarafahu sannan aka juyar da shi a ruwayan muslim shi kare thumma surifna sannan aka juyar da mu ko sarrafna sannan muka juya na wal ka'bati muna kallon wato Ka'aba to wannan kuma zai nuna nahawar kiblati muna kalla al-kibla din ma'ana dai hadisin bukhari ya fita da shi a kitab na 65 kitabu tafsir karkashin suratul baqara babu wani kullin wajhatin huwa muwalliha karkashin wannan aya hadisi mai lamba ta 492 sannan muslim kuma hadisi mai lamba ta 525 حديث عبد الله بن عمر قال بين الناس في قباء في صلاة الصبح عبد الله بن عمر yace wata rana mutane suna sallah a Quba farkon masallaci la masjidul ustika ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi ko shine bai wato masallacin Quba fi salati subhi a sallah asuba idza'ahum adin kawai sai ga wani mai zuwa ya zo musu فقال زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن wani ba Allah yana zuwa yace ya jama'a jiya an saukar wa annabi alaihi salatu wasalam qur'ani a ji ana iya kiran aya ɗaya ko biyu qur'ani kisa in baka yadda da aya ɗaya ba daidai yake da baka yadda da qur'ani duka ba domin ga Allah ya kirawo aya ɗaya da qur'ani wanda yake bai da ayar da ta zo ta wanke da na ya wuce bai da qur'ani ba kisa wasu malamai suke kafurta shi saboda ya karya da zayoyin alkur'ani Allah ya ce Aisha ku fitacciya ce kai ka ce ƙarya ne to shine matsala to sai yace fazala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul qur'an jiya an saukan masa da qur'ani wa qad umira an yastaqbila al-qibla an umarce shi da ya fuskanci al-qibla ya juya ya fuskanci al-qibla na to sai yake cewa fastaqbiluha gaba ɗaya ku juya ku fuskance ta wa kanat wujuhum ila sham fuskar su tana kallon sham yamma kenan basta daru ila kaaba gaba ɗaya sai suka juyo shine istadaru suka juyo suka kalli kaaba shine alqibla wannan hadisi imamu al-bukhari ya fitar da shi a kitab na takwas kitabu salat babu ma da fi qibla babu da yana magana akan alqibla hadisi ne lamba ta 402 muslim kuma 526 fi muslim in ka dauko shi zaka gaba daya da zan kusan ajere suke bukari ne yake yawo sai kawo hadisi guda daya a babu biyar ko goma hadisi daya ko ina da mahallin shahidinsa ko ina in kana bibiya hadisin zaka akwai mahallin shahidinsa kowanne muna da mintuna ko muna da minti hudu amma ba za mu gaba ba to nan ya kamata mu tsaya na ai majalis dawlatin shi da wannan ai masallacin ana kallon wato baitul maqdis da aka zo aka yi bayani sai aka juya sai aka koma kallon ka'aba shine wato majalis dawlatin wanda aka kalli gabas da yamma ce shi za ta samu suna da haka haka aka samu suna kenan shi ma a ta masjidin kibla ɗaya amma mutum ya je mutanen muje ba sa kallon kibla ko biyu ko a kalli yamma a kalli yau wallahu ala ana yi to da okay to dokani za a nayi idan mutum ya yi anan sai juya kan za a nayi yawwa gaba daya Ok gaba daya har yanzu wasu na zuwa ke ok to Allah ya ba mu yi zuwa mu je mu gani ko da da idan sai malabe Ka'aba. Shi ne alƙibla a ita ce Ka'aba. Eh dama abin da yake kake magana a kai watakila shi ne misali ita Ka'aba. Ka'aba gaba ɗaya kusurwarta gaba ɗayan ta alƙibla. Gaba ɗaya kusurwarta. wanda suke kudu da Ka'aba kudu za su kalla an fahimta da kyau ko wanda suke arewa da Ka'aba kudu za su kalla wanda suke an fahimta ce ne da kyau misali tara tsakiya kaga duk wanda yake a dama da hagu da gaba da da gaba da baya ko ina kowa gaban sa zai kallo ya kalla a kibla haka ake wa kibla ai da za ka ga idan kana kallon wato um harami ai za ka gaba ɗaya an kewaye ta haka taifin ake yi a kalle ta gaba daya to duk wanda yake a kowane bangare adres na duniya to ka'aba zai kallo ko a ilayi shi da malamin ka tattauna cewa to idan mutum ya hau kan ka'aba ina zai kalla kalli kasa ko kuma idan ya shiga cikin ka'aba ina zai kalla idan ya shiga ko ina zai kalla ai sun tattauna akan me halaccin yin sallah a saman ka'aba kace to gashi nan berayen da suke ko da yawa wanda suke a saman ka'aba kuma yanzu gashi nan sallah ake duk inda aka biyo in dai wato daura da ka'aba ne sallah ta yi shikenan sannan aka yi magana akan halaccin yin sallah a kan bene aka ce gashi nan ana yi a Saudiya ka'aba ma berayen da suke sama da ita ai da yawa wallahi wa'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana Daki mai zuwa ai ba mu da wani hargitsi ko eh za ku yi celebration ne to gaskiya abin da ya sa mostly ta tun zabe ba ma karatu saboda mafiya yawanci za ga wasu matafiya ne tafiya suke yi da mun yi la'akari da ba iya kawai wai jaje da jahan kula ko na ba ana la'akari da muna da Allah ya albarkace mu da waɗanda za ka inne ne wasu suna ɗan yin tafiya gaskiya wani baya dawowa sai ya gabni gari yake ciki dangane da wannan kuma a ko da yake mu rika duba maslahar al'umma ba wai ta mu kawai ba to wannan maslaha muke kallo gaskiya shi za muke an dan daga lokaci idan lokacin zaɓe ya yi in ba irin wannan yanayin ba za ku karatu ake ta yi inda ba azumi ne yazo ba wannan wata larura ce kuma muna buƙatar ne addu'o'i masu yawa kamar yadda muka yi dangane da zaben da ya shuɗe aka duk wanda suka ce addu'o'i ma ba ta karuwa ya sun gani ko mun yadda ko me za a faɗa a faɗa amma za mu yi ta addu'a Allah mu aikin ma addu'a ba abin da za mu yi amma za mu yi addu'a saboda haka addu'a da yadda ake roƙo ita za a kuma cewa muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa kada ya ban mu da san zuciyar mu Allah dan isarka ko a wata jam'iyya mutanen kirki suke Allah kai kai ka ba mu ikon zaɓen Allah madaukakin sarki dan sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka wayanda aka zaba Allah kai riko da hannu Allah ka ba su bidana tsariya wayanda za su tallafa musu wajen tafi da mu muna da kuma ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon da madaukaka masu neman kasar mu da matsala Allah ka maganta mana duk waɗanda za su kawo mana tashin hankali a ƙasar nan Allah ka san su Allah kai mana magani ya ubangiji don sunayen ka kyawawa ana jin tsoron musamman wato zaɓe wanda zai zo na gwamnoni da yan majalisa ta jiha Allah duk abin da muke jin tsoro Allah ka ije mana Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙo wa gidi da sunayen ta kyawawa da tsofin sa madaukaka bukatun mu na alkhairi Allah ya biya kowa bukatun sa muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa mai marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata in Allah ya kai mu gobe insha Allah alwajiz zamu biya saboda tsallaken sati da aka yi ba yi alwajiz din ba za mu biya alwajiz saboda satin gaba ba za mu yi karatu ba insha Allah أول ما وقف على دين الله أبا لا نزع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين